65 awalan ma asabarkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha mun karanta mun sharhi insha Allah akwai kaɗan da ake bin mu bashi na na ruwayoyi akan wannan aya 165 nan a cikin tafsirin kummi ruwaya da isnadinsa dangane da faɗin awalan ma a sabar ku musibatun kada asabtum misalai haƙultum anna haza ƙulhuwa min inda an fusiku mun karanta mun fassara ba sai na maimaita ba insha Allah wato Allah ta cewa musibar da ta same ku ranar Uhud alhali ko kun sami kun sami sun sama mamakiya irin wannan minki biyu wato yana nufin a badar kenan a badar sun mushirkai abin da wanda abin ya shafe su 140 ne aka kashe saba'in aka kama saba'in to sai aka zo badar aka zo uhud sai aka kashe saba'in daga cikin sabon annabi to sai suka ce anna hada wato ya haka alhali ka ce mana akwai za a yi nasara sai aka ce kulhu min inda an fusko muka ce daga gare ku ne muka ce ainihin fasarar da mutane suke ba da shi da daban-daban shine cewa wato ku ne ko ka sami ko suka sami rauni ko wasu ko suka gudu saboda haka shi yasa abin ya same ku haka amma abin muka fassara da ruwaya cewa lallai alkawari suka ɗauka aka ce da sharadi in suka karɓi fansan mutum saba'in inda suka kama a badar to in shekara ta dawo za su sami shahidai saba'in sai suka ce sun yadda shine ma'anan kulho min inda an fusa wallahu bima wala basirun bima ya amalu a wannan afuwan ba cikon wannan ayan ba ne cikon ayan shine bayan da ya ce ƙulho min indi an fuskum inna laha ala kulli shayin qadir to nan tafsirin kuma sai ce abinda yake cewa ana ya ƙulu bi musibatikum asabakum ma asabakum yawa da musiban ku wanda abin da ya shafe ku ya shafe ku ku kuma kun sami misalaiha to can sai ce fahim salasu mi'a fahim salasu mi'atu munafiq raja umma abdullahi bin abi bin bin ubay bin salu yace munafiki 300 ne wanda suka dawo tare da abdullahi bin ubay bin salu faqala lahum jabir bin abdullah jabir bin abdullahi ya ce da su unshidukum fi nabiyikum wa dinikum wa diyarukum ya ce ina gamar da ku kar wato kar ku koma ina gamar da ku da annabin ku wato ku kare annabin ku da addinin ku da kuma gidajen ku kuma baka yi don annabi da addini ba gidanka da in wa'annan suka zo za su za su kashe ka su kuma rusa gidansu kuma shikenan su kwashe dukiyoyinka in ma ka gudu sai suka ce faƙalu wallahi la ya kunu alƙitalu yau wanda yana nan yin tafi wanda suka ce launa alamu ƙitala wallahi la ya kunu alƙitalu yau ya ce suka ce wallahi yau ba yaƙi ne za a yi walau na alamu an ya kunu alƙitalu latta ba na ku da mun san yaƙi za a yi da mun biyu wato yau ba yaƙi ba ne wato ma'ana za ku je ne kawai ku kai kanku a kashe ba wai yaƙi ba yaƙi shine da abokanan gaba a kwama sun adadin ku kusan daidai da nasu kuna fatan ku yi nasara a kansu suna fatan su yi nasara a kanku to yaƙi ke amma za ku kwama da maƙiyan da suka nunnunka ku nunkin ba nunkin za ku jefa kanku ne ga halaka kanku su nasu tunani kenan sun manta a badar haka abin ya kasance su mushrikan sun nunnunka su kuma sun zo da kayan fada amma sai Allah ya taimake su suka sami nasara amma yau sai suka ce ai wannan da mun san yaƙi ne da mun bi ku sai suka jiyo to wannan kenan wannan ya shafi wannan amma ya shafi abin da yake gaba ci gaban magana shine awalan ma asabakum musibatu wannan ci gaban wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillahi wa la'lamal mu'mini wa la'lamal ladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u shine wannan magana ne qalu launa anam qitalan lattaba'nakum kum lil kufri yawma idhan aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun wa ma asabakum yawmal taqab jam'ani abin da ya same ku ranar da jam'u biyu suka haɗu wace rana ce wannan ranar uhud fa bi idhnillah to da izinin Allah ne yawa wato Allah ta'ala mai iko ne kan komai yana iya shiga tsakanin ah, makiya da ku ya hana su yin abin da za su yi kamar yadda ya yi a badar to yau kuma allah ta'ala sai ya ga dama ya ɗage hannu ko yake ba ka cifka ya ɗage hannun ba ɗan kaɗan ya ɗage da ya ɗage hannu ka cifka komai na iya faru amma sai ɗan kaɗan ya zama an iya kashe wasu banda aka da ba wanda zai saura don nufin mushirkai a ranar za su kashe annabi ne da duk wanda ya imani da shi sai wanda ya musu saranda sannan su shiga madina kuma su mutsake madina sai dai wanda ya bi su to kaga ba su cimma wannan burin ba amma sun kashe ƙwayansu ba a rin mumine to da izinin allah ne me ma'anin izinin allah wato ainihin shi allah ta'ala ya san hakanan zai faru kuma ya san cewa wasu mutane za su nuna ragwanci da razana kuma zai ɗauke nasarar da da in ba su yi ba da ya bayar saboda haka ya zama an yi hakan to kuma kamar yadda ya zo baya yana kuma nan tafi a nan gaba duk abin da ya sami mumini kuma ya zaka ga zai zama alkhairi kamar yadda zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa mumini sharri baya samun sa wani abin alajibi dangane da mumini shine shi sharri baya samun sa sharri baya samun mumini yawa duk abin da ya same shi alkhairi ne in musiba ta same shi ya daure sai ya zama alkhairi gare shi in kuma wani alkhairi ya same shi ya gode sai ya zama alkhairi gare shi to kaga wannan kuma darussan da aka samu a waƙiyan uhud suna da yawa wanda suka zama suna da amfani kuma kamar faɗin amirul mu'minin mafi yawan alkhairi akan abin da ba ku so ne fa inna akthar alkhairi fi ma takrahu mafi yawan alkhairi na abin da ba ku so ne sai zo ba ku son ya auku amma kuma sai zama alkhairi ba to fa bi idhna wali alamal mu'minin wali alamal mu'minin mun karo da irin wannan daban-daban muna cewa shi Allah ta'ala masanin komi ne don haka in ka ce don Allah ya san muminai ba a babin rashin sani ba a babin bayyanarwa kun karatunmu na Hajar wala ga shekarun jiya inna Allah kashafan halka kashfata ya mana yayi al'amuransa a bayyane to wannan wannan yana nufin Allah ta'ala ya bayyanar ne kowa ya sani amma in ka san abin da kake yi ba laifi ka ce Allah ya sani amma da ko kaɗan kar zuciyanka ta sawala maka cewa ya san abin da bai sani ba domin sanin Allah ba irin sanin halittarsa ba to ma'anansa Allah ta'ala ya nunar kowa ya sani amma su sauran mutane za su sani aiko tun da ba ya ɓoye musu to yanzu za a san waye mumini yanzu ta ina ake gane imanin mumini in an gwada da hausa muna ce ma gwaji jaraba a makaranta akan yi ta jarabawa don a gane wane ne ya ci jarabawa don ya gaba wane ya faɗi don din ya baya ko ma a kore shi daga makarantar to jarabawa ce ta nan ake gwada mumine ma ana gwada su ne saboda haka domin Allah ta'ala ya gwada mumine kana iya cewa kana le alama din nan in ka ce don ya gwada ko bayyanar yayi daidai in ma ka ce don ya sani amma ka san abin da kake faɗa yayi yawa don wa'in sukan ce ba son su ce ya sani sai su ce ya sanar don ya tun da ya riga ya sani wale alamal mu'minin le alamal mu'min don ya san mu'mini wato Allah ta'ala kenan wale alamal ladina nafaqu kuma don ya san waɗanda suka munafunci wato a san waye mu'mini a san waye munafiki to ku kaji dalili kenan rannan duk wanda suka raka annabi sunan su mene sunan su mene mu'minai yawa to amma da aka zo gwaji rannan wasu sun yi kalmomi kuma wasu sun yi ayyuka wasu sun haɗa aiki da kalma wato sun faɗi wasu kalamai kamar wa'inda suke cewa launa alama ƙita lalata ba na ku to yanzu yanzu kuma kaga yanzu wannan kaga gwaji ne wane ne cikin wanda cikin wanda suka bi annabi dinnan wane ne ya bi shi da zuciya da baki da gaba wane ne ya bi shi da fatan baki amma zuciyarsa na kimsa da wani abu turannan kuma kaga gwaji zai nuna wale alamar ladina nafaqu don kuma ya san suwa suka na munafunci wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u sai aka ce musu ku zo ku yaƙi a tafarkin Allah ko kuma ku akalla ko ku kare ko da yawan kuma baka yaƙi ba ainihin makiyan suka kan godan da zonku kuna tsaye za su ci kuna da mayaka masu yawa to ku zo ku yi yaƙi a tabarkin Allah ko kuma ku kare ku yi kariya su wa'annan mutanen kenan da munafakan kenan nan yana cewa wale alamar ladina na faƙo sai ce ai liya zahara amalal amalal ma'alumai ne inda hu ta'ala bil imani wan nifaq domin ya bayyana ayyukan waɗannan masu ayyuka guda biyu domin a wajen Allah ta'ala sananne ne munafunci da imani wa yuhasibu kullum minhuma ala amalihim wa maqasidihim yama kowane hisabi akan manufansu da ayyukansu ayyukansu da manufansu to wakila lahum aka ce da su su ma'ana su wannan munafikan da suka aka rannan aka ce da su ta'alau qatilu fi sabilillah ku zo ku yi yaƙi a tabarkin Allah ma'ana wajen kare addininsa a wurfa ko ku kare akalla ku kare kanku da iyalanku da dukiyoyinku in ma ba ku da addini saboda su makiyan suka zo ba ruwansu za su far muku ne saboda haka ma ko da baka imani da da Allah da ranar lahira ba baka yadda kai musulmi ne ba kuma baka yadda da annabi ba to amma so na makiyan ba su kyale maka jininka na iyalanka da dukiyanka to ko da kai ko kariya ku kare ku kare kanku me suka ce wa'annan mutane mun karanta waya ta nuna cewa jabir bin abdullahi shi ya ce da su haka ya ce unshi dukun fi na biyu kun madinikum wa diyarukum ina gamar da ku Allah dangane da annabinku da addininku da gidajenku sai suka ce da shi mene qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum da mun san yaƙi ne da mun bi ku ai wa'annan wa'anda suka komo baya nan ya ce musu munafukai suka ce masauran mumini da muna da yaƙini cewa yaƙi za a je ai tsakaninmu da mushrikai da mun je mun yaƙi mu wata amma al'amarin ba haka ba ne yawa ba yaƙi ne ba wannan zai zama za mu bijirar da kanmu ne kawai ga mutuwa nan ya ce mashi manawara ta wannan lugan kamar ake ce da ingilishi adventure ko suicide za mu je mu kwamitin suicide ne kawai wato ba yaƙi za mu za mu je mu bijirar da kanmu ne ga mutuwa kawai za mu miƙa kanmu ne a kashe da mun san yaƙi ne da mun sai mu bi ku a yaƙi amma wannan za mu je ne mu sa mu kanmu kawai a kashe to ga hukuncin Allah dangane da wannan zance nasu launa alamu qitalin lattaba'nakum sai ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su wa'annan mutane a nan ga kafirci su ya fi kusanci su suka fi sun fi kusanci ya zuwa kafirci fiye da imani wato in- ga ga imani ga kafirci sun fi kusa da ina sun fi kusa da kafirci Mu- amma amma muminai ne muminai ne sai dai rannan kafirci ya fi kusa musu kamar yadda ya zai yana nan tafi a dangane da handak ma da Allah ta'ala ke cewa law dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilu alfitnata la'atawa wa ma talabbathu biha illa yasira da da da ainihin an shiga Madina din an ci musu an cikin Madina aka aka bijiro musu da fitina da sun zai ke mata wato da za a da za a shigo Madina a kama su a ce musulunci ko kafirci zai ce kafirci ka ce ko in ka- in kai musu- kai musulmi ko a fille maka waya sai ce ya bar ya bar musulunci to nan yana cewa hum lil kubri yawma idan aqrabu minhum lil iman su kamran nan a ga kafirci yafi kusa da su fiye da imani dama nifaq ba lalle yana nufin kur- kafirci tsintsa bane shi munafiki munafi- munafiki kamar da yazo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana bayanin munafunci yana cewa zuciya ne da take da munafunci da take da kafirci da imani a lokaci guda to wani rabi da rabi rabi kafirci rabi imani wani kuma kashi uku bisa hudu imani kashi 25 bisa ɗari kashi ɗaya bisa hudu kenan kafirci wani kuma kashi 75 bisa ɗari kafirci kashi 25 imani wani 99 kafirci ɗaya imani wani kuma 99 imani ɗaya kafirci kaga wato kenan ba munafukai duk cikansu mustawansu ɗaya bane ko ba lura ba ba mustawansu ɗaya bane amma a rannan da suka ga mutuwa to sun fi kusa da wanne yauwa kaga in an in ka raba biyu zaka duk sun koma wancan bangaren kowanne kafircin sa rannan ya wuce 50% saboda ya fi kusa da kafirci aka ce ga ga musulunci nan ga kafirci nan sai aka ja layi sai aka sa tsakiya aka ce 50-50 kenan to in wa- wanda ya fi kusa da imani ran- ya fi kusa da imani kuma ya so- sai aka ce rannan sun fi- sun fi kusa da kafirci wato rannan kam da kafirai za su yi za su yi nasara su ce a fita addini mai za su yi za su fice ne za su fice ne a jaban duk irin ayoyi mutane na karanta su amma suna kaddasa wa'annan mutane ta kowane hali kuma ana magana dangane da su ne in na ce wa'anda suka tabbi annabi sunan su sahabbai duk kowa zai ce maka eh to su ne din ba a ce maka kowa da kowa wasu daga cikin su wasu kuma suna da yawa al misali wanda suke cewa launa alamu qitalin innal lataba anaku sun kai su 300 don manzo Allah ya fitar da mutum dubu ne Abdullahi bin Ubay ya dawo da mutum ɗari uku ka kusan kashi ɗaya bisa uku na abin na adadi sannan kuma da aka je yakin da kamar ɗari bakwai suka danna a guje aka rage aka kyala manzo Allah da shi da mutum goma sha biyu a wata ruwaya a wata ruwaya mutum bakwai sauran duk suka gudu to ka gani ranar jarabawa ta zo to ba yana nufin duk wanda ko wanda bai ji yaƙi ba ko wanda ya gudu sunansa kafiri bane sunansa mumini kuma ko sunan shi ba sahabi bane so sahabi ko ya gudu radiyallahu anhu to amma nan da yake yar gwaji ta zo kowa ne ya nuna matsayinsa akwai wanda suka dake sun nuna matsayinsu akwai wanda suka dan sarere sun nuna nasu dan matsayin sun dan yi- dan gezau akwai wanda suka danna a guje suka fiyalla akwai wanda da ya danna a guje sai kauye to ka gani kowane da irinsa akwai wanda ya hau sama yana kallo kowa da irin yadda ya yi to ka rali Allahu anhu kowa da yadda ya yi to akwai kuma wanda suka dake ba gudu ba ja baya bayan mun karanta cikin wanda suka dake har da ummu umara da waɗansu da, da abu dujana wanda sai da aka yi mishi raunuka har aka kawo shi gaban annabi ya ce na cika ya ce ka cika an ce na na- to haka aini ai, su wanda suka- suka suka dake suka a lokacin a- akwai cikin wanda suka dake akwai wanda ya mai ya mai da kansa garkuwa ya kashe ya ka amina ya ya ya ba da bayansa ya zama garkuwa ya kashe ya kare annabi aka dunga masa ruwan kibau sai da ya zama da aka shafa duk bayansa ba inda kibiya bai shiga ba to kaga duk wa'annan akwai wanda suka dake to idan idan muka yaba ma wanda suka dake ba sai ka ce duk an yaba ma kowa da kowa ba wannan ba adalci ba in kuma aka aka ce wasu sun gudu ba sai ka ce an ce kowa ya gudu ba ba haka aka ce ba an ce wasu ne suka gudu an ce kowa ya gudu kenan yanzu kana magana sai ka ce sahabai sun gudu wasu dai maguda kuma in wasu suka dake suka ce kowa ya dake wasu dai masu dakewa yawwa a adalci kenan ka yabi wanda ya cancanci yabo ka zage wanda ya cancanci zargi ba ka ce da magana ka ce an zage sahabbai wannan alkur'ani ne ya zage sahabbai kenan hum lil kubr yawm idan aqrabu minhum lil iman suwa ne ne wasu ne daga cikin sahabba to yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim to kaga su ji wannan zance Allah ke faɗi ba wani ba ba hadisi bane ballan ka ce bai inganta ba ya suna faɗi da bakunansu abin da ba shi a cikin zukatansu kamar yadda anhajar balaga amiru mai cewa ƙauluhum shifa shafa wato fatan baki wafi ilihim da da aya ai ayal adba yace ai zantukansu a fatan baki shifa kai waraka zantukansu waraka lafiya lau ai manzo Allah ba ba gudu ba ja muna nan tare da shifa waraka amma ayyukansu da'ul aya ciwo gagara magani ayyukan zantukansu waraka ayyukansu ciwo gagara magani yanga wanda ya gargare likitoci to dama haka nan sufofin irin waɗannan mutane sufan su kenan ba abinda suke faɗi ranar da bakunan su daban ne da aikin su a bakunan su me suka faɗa ba gudu ba ja bai muna nan tare da kai sai dai sai bayan ranmu amma da dama ya zo su yi wannan sai suka ba da sai suka sai suka danna guje wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya sa abin da suke boyewa to kaga abinda suke faɗi abinda suke abinda suka faɗa da bakunansu shine zahiri da shi kuma za a rike su amma Allah ta'ala shi ya san abin da ya buya da suke faɗin nan da bakunan nasu felan felan haka yake a zuciyarsu Allah ya sani nan a tafsirin faidul kashani yana cewa wali alamar ladina na faƙo ya ce waliyata mai yadda fariƙa ne bi zuhuri imani haula wa kufur haula domin a mayyaze a tantance tsakanin wa'annan wa'annan su imanin sai bayyana wannan kuma kafircin sai bayyana wakila lahum aka ce da su su manar ka ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u an nafsi wal amwal aw bi takfir sawadi wa na ambaci wannan ku zo ku yi difa'i tun kuɗo wannan za ku yi yana ewa da da kare kawo kanku da rayukan ku da dukiyoyin ko kuma ku yi kariya da yawa don shi yawa in kuka ko ba ku yaƙi ba kuka zo tare da mu aka gan ku da yawa su wa'ancan makiya za su ga cewa kuna da yawa amma in kuka tafi za su ga za su ga su su su mummunan ba su da yawa za su za su farma su to ko ma ku yaƙi mun kuka zo yawan kuma zai bada abin nan kariya ko kuma ku kare dukiyoyin su ku da rayukan ku nan ya ce ƙalu launa alamu ƙita lallata ba na kuma ce ƙaluhu da galan sun faɗi wannan ne kalma ne da galan da ma'anar dagal shine ainihin fasadin abin da ya ɓuya ban san da bahaushe yake cewa dagula ba ko daga ne saboda daga dagal ne amma aka ce dagala da larabci abu wani abu ne je ya mutsa abu in abu ya shiga ya mutsa sai a ce dagalau ya je ya lalata shi kenan to ka kaman ya dagula shi kenan ko to ban sani ba ko dagulawa shi ma bahaushe a nan ya dauko to sun faɗe shi ne da wastiza'an da kuma istiza isa a ransu da wani daban wani abu ne daban suka zo kuma izgili suna cewa ai launa annal kitaban lan natabanakum wato suna izgi ai ba yaƙi za a je ba za a je a jefa rai ne ga halaka kawai laysa biqitalin bal ilqa'in ilqa'in bin nafsi ila taluka wannan ba yaƙi za ku je za ku je ku jefa kanku ne a halaka kawo kanku a halaka a rannan sun fi kusa da kafirci bai da imani kamar yadda ya bayyana a zantukansu suna faɗi da bakunansu abin da yake bashi a cikin zukatansu kuma Allah ya sa abin da suke ɓoyewa a zukatan nasu ba ainihin sun ga cewa ba yaƙi ne ba a rannan abin da suke fata shine a ima manzan Allah suna fata rannan shi ke sai suka juyo suna ganin cewa za suna nan suna sauraron in aka in aka koro kora aka wo gari duk an gama an kashe duk wanda suke tare da annabi aka wo kora gari aka za a shigo gari sai su fito da fararen tuta su daga su ce dama mu mun mu an mana dole ne mun bi ku nan yana cewa a cikin misbahu shari'a daga imam sadiq alaihi salam a cikin ya ce a cikin zancensa ya ce daga mai faɗin wannan ya faɗa daga cikin daga raunin yaƙininsa ne da kuma ta'allukinsa da asbab yana ganin ko mene sai ya ga sababinsa saboda haka sai ransa ta sawwala masa ta sawwala masa cewa ainihin abubuwa na bin ƙa'idodi na al'adu ne da zantukan mutane ba tare da hakikanin gane al'amura ba wato kamar idan mutum ya duba asbab sabubba ga jama'a sun zo da yawan gaske mayaka da shirin yaki ga kuma wasu jama'a kaɗan sun kuma sun fito ba su da shirin yaki kamar irin wancan sai aka zo za a gwabza bisa ƙa'ida na zahiri abin da ake sa tsammani shine su masu yawan da ƙarfi su murƙushe na marasa yawa da rauni to amma wannan ba shi ya faru ba a ranar badar kuma an yi badar kafin uhud su mushrikai sun zo da ƙarfi da kayan fada da fushi su dubu da 'yan kai suka samu mene su kuma sun zo da rauni ba ba su da kayan fada kuma ba su da nufin ma fada duk da asalin ba su fito duk da nufin ya za yaƙi ba ya zama masu yaƙi ne a hanya to sai ya zama na jama'un nan biyu suka haɗu waɗannan dubu da yan kai wannan ɗari uku da yan kai har ma ana daddalewa a ce ɗari uku da sha uku ne daidai wa daidai to in asbab ke aiki sabubba in aka koma wa za a murƙushe kaɗan mai rauni ƙarfafa masu yawa su fuskanci marasa yawa raunana to dama za su yi musu ne kawai abinda su tsammani kawai za su murƙushe su ne kawai su duk gabaɗin za su kashe su an gama to amma sai zan ba haka nan bane sai zama rannan su wa'ancan mushrikan daga wanda aka kashe sai wanda aka kama sai wanda ya dana wuce har ma mutum yana yana roƙon a kama shi in ya samu wani ya san shi wane taimake ni kama ni don ya ga ba zai iya gudu ba ce taimake ni kama ni na gama ka da zumunci ka san ka kama ɗaya ko shi to kama ni sai ya kamo shi wani ya zai ta ce a wannan kamo na ne ya ce to a kyale shi to ka gani to kaga wannan kaga a nan sabubba suka aiki ba asbab suka aiki ba to me yasa a uhud suka zo suna tunanin suna tunanin yanzu sabubba ne za su yi aiki amma asuba ba su yi aiki ba a badar to me yasa wannan ba wani abu ne illa humlul kufur yau ma izin a karbo min humlul iman yawa ko ba domin wanda imani ya fi kusa da imani zai ce a ai haka muka yi badar Allah ta'ala ya ba mu nasara da rauninmu da karancinmu ya ba mu nasara akan masu yawa da ƙarfi saboda haka yanzu ma allah da ya ba mu nasara a nan shi ne zai ba mu nasara yau sai ya ce in kuma ta ɗauro kuma allah ya ƙadara shahada ne shi ma ba hasara ba sai ya ci gaba kawai to kaɗan suka yi wannan a kaɗan ya allah to magana ta gaba wanda ce wa ya ƙulu bai fahim ma laisa fi ƙulubin suna faɗa daga bakunansu abin da ba shi a zuciyarsu wallahu alamu bai ma ya Allah kuma ya fi sanin abin da suka ɓoye wato abin da suka suna iya ɓoye abin yayin suke felen felen magana felen felen na nuna su da suna nan daram to Allah ya sa abin da ke ransu alladhina qalu li ikhwanihim wa qalu law ata'una ma qutil waɗannan da suka ce ma ƴan uwansu alhali su sun zauna alladhi na ƙaru ɗaikwani waɗanda suka ce ma ‘yan uwansu su waɗanda suka ce ma ‘yan uwan nasu alhali sun sun zauna ‘yan uwansu ko sun tafi yaƙi bayan da suka ƙi fita su suka ƙi zuwa yaƙi wanda yana magana kan uhudin wanda ba su tafi ba da suka ji labarin an kashe wani an kashe wani an kashe wani alhali su ba su fita sun zaunan su wa ƙaru shine ma'ana wa ƙaru alhali su sun zaman su a gida sai suka ce mene lau a ta'una ma qutil da sun bi mu da ba kashe su ba da sun dakata mu da ba su sun mana da abinda muke ce musu a koma ne ba yaƙi bin za ku je ku kashe kanku ne kawai su sai suka ce a nasara daga Allah take sai suka je sai a kashe su da sun bi mu mun dawo da ba a kashe su ba wannan ta yi kama da a baya inda Allah ta'ala ke cewa يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير su sun sa ainihin dalilin mutuwa kamar wancan bayan mafi cewa sun sa mutuwan ya zuwa ga tafiya ko zuwa yaƙi ne su ma kaga wannan tun da wajen yaƙi ne su da suka fita sai suka dawo suka yi zaman su a gida ba su je yaƙi da aka dawo sai aka ce wani an kashe shi wani ma an kashe shi sai suka ce mu da sun zaman su a gida da muka yi sun bi mu mun dawo da ba a kashe su ba lau a za'una ma kutul da sun bi mu da mun dawo gida da ba a kashe su ba kaga kaga zuwan su ne yasa aka kashe su ko da suna nan fa ba su tafi ba da suna nan da ransu wannan tunanin su kenan to Allah ta'ala ce qul fadra'u an anfusukumul mauta in kuntum sadiqin ka ce da su ya kai wannan manzo to ku tunkuɗe ku tunkuɗe mutuwa ga barin kanku in ku ma kusa gaskiya ne abin da kuke ba inda gaskiya ne to yanzu ku hana kanku mutuwa ba baka je yaƙi ba saboda haka ba a kashe ka yanzu ka da ranka da ka tafi kila da an kashe ka yanzu gashi ka dawo gida ba a kashe ka to yanzu kar ka mutu in haka ne kar ka mutu ku gaya mini ka san ko mun butulci mutum kace ko ko ko ko ko ranka ya daɗe ni kun san shi ba da son komai sai da a ce mishi razan ya daɗe in ka je ka buga masa ganga ka ce gangan gangan ranka ya daɗe ai ba ma za ka mutu ba sam sam sam ya san ƙarya kake ko yana son ya daɗe amma dai ya san zai mutu to inda gaske ne zuwa fagen fama ne yake sa a mutu to kar ka mutu sai ka haka ka ce an ke a mutu ɗin in ka ga ana neman a zarar ranka kai ta kokawa ka jawo da shi zaman ka dara to sun san jazamin za su mutu kuma ba wani dadewa ba ne tsakanin shi wanda ya tafi aka kashe shi din da wanda ya zamansa a gida ya mutu tsakanin sai ka gaba wani dadewa wala Allah ma ta ɗauro tsakanin wasu makwanaki ne sai kuma wani abu ya kashe shi ko wani ƙwaro ya cije shi ya mutu ko wani ko maciji ya sare shi ko ya je ya faɗo a doki ko kuma ya ciwo ya mutu ko kuma a bashi ko da ya bashi ya tsufa tukuf tukuf tukuf tukuf ya mace duk tsakani ne duk ba nisa mu yanzu da muke wannan magana wannan abin da a saukan alkur'ani yau shekara nawa dubu da ɗari uku da da da 'yan kai ko to domin uhud an yi shi ne bayan hijira yanzu muna dubu da ɗari uku da talatin da bakwai a hijira to kuma uhud ɗin an yi shi ne shekarun farko-farkon hijira shekara ana ce a shekara ta uku da ɗari hudu zan ce ko eh dubu da ɗari hudu na ce da ɗari hudu da ɗari hudu hadda talatin da hudu tunda a shekara ta hudu aka yi ta uku aka yi uhud to ka gani to ya kenan kaga yanzu yanzu ya zama tsohon labari tuntuni ba duk kowa da kowansu tuntun tuntun tuntun an gaba to kaga da ainihin in baka je yaƙi ba za ka yi rai ne da su sun ce ina wa'annan ba su je uhud din nan ba sai ce ga muna in ka je madina sai a je madina a ziyarce su amma tuni ya zama labari inda gaske ne ku tunkuɗe makawo kanku mutuwa to nan ya cewa mota tana da sababba masu yawan gaske daga ci akwai a kashe mutum sababin mutuwa ne to amma duk sababin mutuwa duk yana hannun allah ne wanda bai ba a kashe shi ba ƙarshen ransa bai bai mutuwarsa ba ta kasance ta hanyar ka kisa ba to kuma zai mutu da wani dalili in wanda ya ce ai ba haka ba ne to ya tunkuɗe ma kansa mutuwa ya ce ya ƙi mutu tayo mutum ce to ai ko in bai mutu a bagen fama ba ai zai rayu zuwa wani lokaci kaga dai ba a kashe shi ba ba dai ya rayu ba to ai zai dan daɗe sannan sai ya mutu to a baya aya tana cewa wala in mittum aw qutiltum la ila llahi tusharu ko ko ku mutu ko a kashe ku za a koma ga Allah ne to la la budda kashe ka aka yi ko mutuwa kai wajen wa za ka koma yawwa to wanda, ya koma wajen allah sakamakon an kashe shi ne a tafarkin allah ya fi wanda ya zauna ya mutu shi ƙarshensa ya zama na ya cika da ita kanta mutuwan ta zama aikin ibada a wajensa domin tun da dama ƙarshe mutuwa ne wasu a ce mu asuri mutum yana fatan ya zama ya cika da kyakkyawan aiki cika da kyakkyawan aiki to sai ya zama ita kanta mutuwan ma wato mutum yana cikin kyakkyawan aiki mutuwa ta zo ta same shi mutum yake bata to sai ya zama ita kanta mutuwan ma ta zama kyakkyawan aiki ne ka gani ma to kaga kyakkyawan koma ya zuwa ga Allah ake ake bida idan mutum yake kyakkyawan koma ya zuwa ga Allah amma sai ya zama da wuri ne sai kuma ko sai kuma wani kuma sai ya dade shi kuma sai ya koma ga Allah amma wanda ya tafi da wuri ya fi shi to ya wanne ya fi kenan to yin aya ta gaba ma da ta fito da abin karara wala ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kada ka tsammaci waɗanda aka kashe a tafarkin Allah matattu ne a'a rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana azurta su ko zama ana azurta su suna ci suna sha duk mai rai shi ke ci yake sha wanda ya mutu baya ci baya sha to akwai aya can baya ta ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku ce da waɗanda aka kashe a tafarkin Allah matattu wato in mutum aka kashe shi a tafarkin Allah karkace ya mutu me za ka ce an kashe shi amma baka cewa ya mutu don da nassin alkurani an hana ka kace mashi ya mutu an hana wala ta ƙulu kar ku ce liman ya kutar fi sabilillah kar ku ce da wanda aka kashe a tafirin Allah amwat kar ku ce musu matattu to nan kuma wannan ayan ta wuce na sai ta ce wala ta hasabanna nan mutum yana cewa hisa- hi- hidabi na amma ana yi hidabi ga ga mai hankali ake magana ko da yake ana saukar da alƙur'ani ya zuwa ga manzo ne kar ma ka zata wato da- in- wala ta ƙulu kar ku faɗa da da me ake faɗi da baki to wala ta sama kar ku zata a ina ma kenan har zuci har zuciyanka ma kar ka kar ka taɓa tsammatin wanda aka shi a tabarkin Allah ya mutu kar ku taɓa tsammanin waɗanda aka kashe a tafarkin Allah matattu ne wato har zuciyarsu ma kar a zuci- a zuciyan kamar kar kai tunanin ya mutu to tun da basu mutu ba suna da rai ne sai aka ce bal a haya'un a'a suna nan da ransu a ina suke inda rabbihim a wajen umarginsu yurzaquna ana azurta masu ma'ana suna ci suna sha karkazata to mumini yanzu me yake bukata kuma Allah ke magana da hadisi ne da sai a ce ya inganta waye roito shi to alkur'ani ne a cikin kira akwai kira'an kuttulu duk ɗaya ne da bai shafi fassara ba sai ɗan kalan aka aka karkashe su kenan kuttulu aka kashe su kuttulu aka karkashe su dan ce yanayin ya ce ta sauka a dangane da shahidan badar da uhud gaba ɗaya a cikin majma'ul bayan daga imam bakar haka ne alayhi salam aka ce ta hada da wa'inda aka kashe a badar da uhud a tabarkin allah sannan kuma shi- nan ya ƙara da cewa wanda duk aka shi a tafarkin allah ko da wani irin nau'in jihadi ne babban jihadi ko ƙaramin jihadi to duk yana nan da rai ƙaramin jihadi shine na fagen fama wanda akan je a fafata har a kashe mutum babban jihadi kuma shine na sadaukar da rai wajen biɗan yardan Allah da babban jihadi na yaƙan zuciya eh, da hana mata bin son ranta da, da riyada hana, hana zuciya ta bi son rai abi- abin da Allah yake so shi ma jihadi ne babba shi ne ma babba to wa'annan ko ta ko shakka babu wa'anda aka shi a tafarkin Allah ainihin rayayyu ne ana azurta su ma'ana a aljanna suna ci suna sha a cikin a cikin kafi da isnadinsa daga amirul mu'minin salawatullahi alai ya ce idan ya halarci yaƙi yakan yi wasiya ga musulmi da wa'insu kalmomi ya ce kana idan hadarar harba yusi lil musulmi na bi kalimatin yakan ma wa musulmi wasiyoyi da wasu kalmomi ya ƙulu yana cewa ta ta- ta'ahadu salat wato ku fakula ku fakula da sallah ku fakula da sallah sai sai musu dai wa'azozi ba duk wa'azozin za mu kawo ba anan har ya zuwa inda yake cewa ba duka maganan ba ne in kana so kana iya karanta a kafi maganan mai tsawo a cikin juz'i na biyar shafi na 37 hadisi na farko amma mu ba duka za mu karanta ba don wasiyan da yake ma masu jihadin da tsawo Aka- aka- a ba- a wani babin wani bangare ya zo amma cikin abin da yake ce masu sai ce thumma innal jihada ashrafal a'mali ba'da al-islam sannan kuma ku sani cikin jimla ba abin da yake ga musu kenan ba cikin jimla abin da yake faɗi mu wanda za mu karanta wanda ya shafi wannan karatun namu kuma ku sani cewa jihadi shine mafi ɗaukakan ayyuka bayan musulunci ba don bayan ka musulunta ban fi girman aiki shine jihadi wa huwa qiwamuddin shine ainihin al'amudan addini shi ke tsaye da addini don ba shi ainihin makiya za su murkushe addini inda shi ne ainihin addini in aka kare shi ma'ana sai an kafa sai addini aka ya kafu to dole a katange shi in ba ka makiya za su yi masa wal ajru fihi azim kuma lada a cikinsa shi jihadi yana da yawan gaske ma'al izzati wal man'ati tare da izza da kariya tare kuma tare da shi akwai izza don kuka yaƙi kuka galaba ainihin lokacin kuma maƙiyanku za su fara shayinku lokacin kuna kuna tafiya kun ana ana ana jinjina muku ana jin tsoron ku wa huwa karra shi kuma karra ne aini ana yi a sake maimaitawa ne ba sau ɗaya kan yi a gama ba fihi hasanat a cikin shi akwai kyawawan ayyuka daban-daban wal bushra bil jannati ba'da shahada kuma da albishir da aljanna bayan shahada wa bir rizqi gadan inda rabbi wal karama kuma ga arziki gobe a wajen a wajen ubangiji da kuma karama yaqulu allah ta'ala wa la tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi al aya sai ka wannan ya ce to kuma ga kuma Allah ta'ala ya abin da yake cewa to wannan yakan yana cikin abin da yakan ma masu mayaka ainihin wasiya da shi har da wannan bangaren amma cikakken shi kamar da nace in ka duba cikin kafi din zaka gani a cikin tafsirin ayashi daga jabir daga abi ja'far alaihi salam ya ce wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni ragibu nashtin inni ragibun nashitun fil jihad ya ce ni mai so mai kwaɗayi mai ya cewa kwaɗayi kwaɗayin jihadi ma'ana kuma mai nishadi ne a wajen jihadi ina son jihadi kuma ina jin karfin in yi ma'anan su ke qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi fa jahid fi sabilillah fa innaka in tuqtal kunta hayyan inda Allah turzak yace to yi yaki a tafarkin Allah domin an kashe ka zaka kasance a wajen Allah rayayye ana azurta ka wa in mutta faqad waqa'a ajruka ala Allah in kuma ka mutu ladan ka ya fada hannun Allah wana in ma baka ji an kashe ka ba ka je kai yakin amma kuma ka dawo gida yau da gobe irin sanadiyan wani dalili ya sa ka mutu to ladan jihadin ka nana wa in raja'ata kharajta min adh-dhunub ila Allah ko kuma akan hanya kenan ko ka mutu ba fagen faman ba tunda akan mutu ba isa wajen fagen faman ba ko a hanyar dawo ba ba kai tsaye saboda jihadin ba to kuma idan kuma ka dawo gida za ka dawo ba zunubi sai ya ce wani wa hada tafsir wala ta zaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ya ce to wannan shine tafsirin wannan aya wala ta zaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata da yake akwai ruwayo da yawa na tsintsinci wasu ne zan karanta zan tsallake wanda wa'yansu da dama a cikin majma'ul bayan a fassarar la ta sabanna ladina qutlu fi sabilillahi har ya zuwa inda yake cewa la yudu ajral mu'minin yace ta an ce ta sauka ne dangane da shahidan badar kuma mutum goma sha hudu ne takwas daga ansar shida daga muhajiri a wani ƙaunin kuma aka ce ta sauka ne dangane da shahidan uhud su kuma mutum saba'in ne hudu daga cikin muhajiri su ne hamza dan abdulmuttalib da mus'ab bin umair da uthman bin shamas da abdullah bin jahash sauran duk ansara ne su 66 kenan duk an samu to ya ce amma an sami ruwa daga imam bakar alaihissalam ya ce ta sauka ne dangane da dukkanin wayanda aka kashe a badar da kuma uku tare na ma'anu muna maganin sanadiyan sauka ne ba amma ba haka ba galiba da sanadiyan saukan aya ana ce mishi ga amma ba tana maganan wa'annan ne kawai ba sanadiyan sauka muke faɗi amma tana magana ama ce ga duk wanda aka shi a tabarkin Allah har ya zuwa ƙarshe ƙarshen sa'a har ya zuwa yau ɗinmu da ya zo har da nan gaba ba ana ba ana ba mu labarin wa'annan ne ba ana ce maka sanadiyan saukanta ne a cikin tafsirin adibin ibrahim shi ake ce tafsirin kummi dangane da wannan aya ya kawo isnadin sa an wani an wani har ya zuwa abu basir da abi abdullahi alaihi salam ya ce su ne wallahi magoya bayan mu hum wallahi shi a tuna dakhalul janna fastaqbalul karama min Allah istabshiru biman lam yalhaq bi wannan zamu karanta nan gaba istabshiruna ina ka na kawo fasaran ya istabshiruna ban karanta ba bayan Allah ta'ala ce bal ahya'un inda rabbuhum yurzqun sai ce farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun wato da bayan da yace yurzquna ci gaban magana ne sai ce kuma farihina yurzquna ana azata su kuma farihina wannan hali ne halin kasancewansu masu farin ciki bai ma atahum Allah da abin da Allah ya basu min fadri na fadarorinsa wai stabshiruna kuma suna ta farin ciki to da farin ciki ne farihi ne da bai stabshiruna duk da Hausa muna cewa yana ta farin ciki ne yana ta albishir to mun ce albishir to farin ciki ne yana ta albishir suna suna albishir to yastabshiruna bil ladina lam yahqubun suna suna albishir ga wanda ba su riske su ba saboda sun bar mutane a baya wato wannan shi an kashe shi ya je ya ga yanzu an kashe shi ya je ya ga ashe yana nan da rai sai gan shi da rai sai ga kuma ni'imin da aka sa shi a ciki sai ya kam bayan yana farin ciki sai kuma ya rika madalla su wani ashe insha Allah Allah ya taimaka su ma za su iso nan shine ma'anan suna albishir suna albishir ga waɗanda ba su rasko su ba suna albishirinku ko da ke ba mu ji albishirinku ko da ba ku zo nan ba kuke kan tafarkin da muka muna tare da ku mu muka zo nan albishirinku sun tana albishir ga wanda ba su riske su ba min halfe na bayan su wato wanda suka bari a baya kaga mutumin da ya je zai ce alhamdulillah Allah kawo wani ma Allah khawfun alaihim wala hum yazun cewa suna suna musu albishir cewa babu tsoro gare su ba razani alhamdulillah su an gashi sun dake su ma ko basu zo nan ba dai ko kuma Allah ya kawo su ran da ka so ashe alhamdulillah duk akan tafarki muke ba tsoro ba razani to wannan da a ce ainihin akwai wata hanyar sadarwa tsakanin waɗanda suka yi shahada da wanda suke da rai ko da telefon ɗin nan a ɗan buga waya a ce wane yaya a ce a lafiya kuna ka wani hali ko kuma a ce akwai 'yan rahoto da za su ɗauko bidiyo su ɗan manna habawa mala to amma wannan albishir ɗin da allah ta'ala ya wadatar ko baka ga hoto ba ballantana ma in kana da in kana da in imanin ya kai ka gani za ka iya gani da idan zuciya amma yanzu ilmal yaƙini ya nuna maka suna raye ne suna kuma cikin farin ciki kuma suna fatan sauran wanda suka suna murna cewa sauran wanda suka bari ashe sun a tabarki suke suna jiran suna fatan ma su zo su same su yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral muhsinin suna albishir da ni'ima daga wajen Allah da fadara da cewa kuma Allah baya tozarta ladan masu ladan muminai wato suna madalla madalla shi ne albishir da suke suna ta hamdala da madalla da cewa alhamdulillah da mu da su wanda da muka bari a baya a shi alhamdulillah su wanda muka bari a baya a shi alhamdulillah akan hanya muke suna nan batun sai sun zo kenan insha Allah to ashe Allah ta'ala baya tuzarta ladan masu aiki mutum ya aiki dama gidan gwaji duniya gidan gwaji ce ainihin ana gwada mutane ne ashe alhamdulillah su kam su kam halin da suke a ciki tsab suna kuma suna albishir ga waɗanda ba su zo ba to su wane ne waɗanda aka yi ma wannan albashir lokaci ya rika hararana amma na san za a biye ni bashin ruwayoyi dangane da da waɗannan abin da muke karanta bari in karanta dan sauri الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح waɗanda suka an suka yi ansuwa ga Allah da manzansa suka ansa wa Allah kira suka ansa manzansa kira min ba'd ma asabahum alqar bayan su masu ansa kira rauni ya shafe su sun sami raunuka wanda a yakin Uhud sun dawo da raunuka kamar yadda makaranta baya manzo Allah ya sa an yi kwado kada wanda ba a yi mai rauni bai fito wanda kuma bai fito da ba shi ma kada ya fito sai wa'anda aka mai rauni suka fito to sai suka ansa kiran manzo Allah suka ansa kiran Allah da manzansa bayan raunuka sun shafe su tun shafe su ya kuma koma ga wanda suka amsa kiran ne an fahimta ai yawa ba ya koma ga Allah da manzansa bane ya sha wato waye kira Allah waye Allah ya kira manzo ya kira kiran manzo shine kiran Allah domin ansa kiran manzo ansa kiran Allah ne waye kira jama'a manzo Allah ya kira su to kiran nan a madadin wa ka gani Allah ya kira su manzo ya kira su kira to sai bayan kuma sun sami miyaku an masu raunuka sai suka fito lilladhina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim ga waɗanda suka kyautata daga cikinsu su suka yi takawa akwai babban lada alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sune waɗannan da mutane suka ce da su jama'a fa sun taru muku ku ji tsoron su ba sai wannan ya ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya wadatar da mu kuma da Allah da dogara mu ga Allah in ka dogara ga Allah sai kuma ka dogara da wani ka ce ya wadatar da mu dogara ga Allah wannan mun riga mun karanta shi a baya cewa a batun uhud ne bayan da su abu sufyan suka yi suka tafi suka nufi makka bayan waƙen uhud to daga baya sai zuciyarta ta sawala musu cewa mai zai sa bayan mun masu rauni mun raunana su haka mu zo mu kuma koma gida mu koma mu murƙushe su gaba ɗaya mana mu kotsa cikin gari mu duk mu gama da su gaba ɗaya sai suka juyo to sai kuma manzo Allah sai yasa yasa aka yi kuwa duk masu masu rauni suka fita sai suka sauka a wani da ake ce musu Hamra'ul Asad to sai Abu Sufyan labari ya zo masa ai manzon ya fito da runduna yanzu in suka koma sai buzunsu to sai ji tsoro sauran su suka firge to mene abin ya suka ce kai shi ne ya samu wani ce masa nawa zan baka alhaji za shi siyo abinci ne kayan abinci ya kan je siyo mai iyalin sai ce na maka alkawarin raƙumi goma da kayan abinci ba da raƙuman da kayan da kayan abinci duk zan baka in za ka je ka tabar da muhammadu da sahabbansa kai masu ƙarya ka ce masu mun dawo da yawan gaske ashe kaɗan ma muka zo Uhud yanzu mun je mun kawo don su gudu su bar Hamra'ul Asad sai ko wannan mutum ya ce na'am ya amshi tayin Abu Sufyan ya zo ya same sai ya ce a a a ai Abu Sufyan ya dawo da runduna nunkin baniki ai wannan da kuka gani dan kadan ne sun je sun wuri sai kawai suka ce madalla madalla kai madalla alhamdulillah ashe za mu cimma yan uwanmu ashe yau duk za a yi shahada alhamdulillah to shi amma abu sufyan ya koma gida ko da ya aika faɗi wannan ƙaran ya danna a guje yana haƙi yana son wai a bada tsoro ne ko a dawo gida sai ya zama kawai sun mutu su ne annasu ɗin nan kamar da kawai wani mutum ne annasu ɗin alladina ƙalar lahumun nasu annasu ɗin wannan wani mutum ne ya zo ya faɗa musu innan nasu ƙarjan mawalgaci mutane sun taru muku ma'ana abu sufyan sun dawo da runduna mai yawa fashawan ku ji tsoronsu to maimakon su raunana fa za da hum imana sai wanda ya kara musu imani suka ce hasbun Allah wa ni'mal wakil kaga yadda Allah ke al'amarin sa kenan sai sai asbab din su canza kaga da an dawo da wanda ba su yi rauni da an zo da wanda ba su yi rauni ba za su koma ko kuma nan da fiso yakin batun farko aka ce abu su ya dawo da rundunar da ya wuce na ɗazun ce wanda ɗazun ya danna a guje yanzu mai ya kai tsammani zai yi sai aka ce manzo Allah ce kar wani wanda ya fito sai wanda aka yi mai rauni
shi wanda aka yi mai rauni sai ce masha Allah ashe ba zan koma gida ba aljanna zan wuce to shi ko wanda ya zuba a guje ba dama an ce ba gayyato shi ba da wanda tun farko bai fito
fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsasu su'un wa tabu'u ridwan Allah sai suka juya da ni'imar Allah da fadla da gare shi wani mummuna abu bai shafe su ba wa tabu'u ridwan Allah suka bi son Allah yardan Allah wallahu dhu fadlin azim to karatu ba ya kare bane kuma nan ma ba gaba bane kuma ana bi na bashin ruwayoyi a daban-daban akan yastabshiruna insha Allah amma da yake lokaci ya ƙure za mu dakata insha Allah gobe za mu yi zaman jajen wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa inda daidai da 28 ga watan safar a kidayen ma'ana a lokaci guda ƙarshen safar ne a wani ruwaya shahadan imam hassan ta kasance ranar 28 ga watan safar don haka ko da ke mun yi zama ran bakwai ga wata wanda shi ya fi shahara ya ran bakwai ne ga wata shahadan imam hassan amma akwai ruwayan da ke cewa 28 ne shi ma saboda haka rannan ma akan tuna da shahadan imam hassan a lokaci guda kuma har wala ittifaqan shahadan imam rida alaihi salam ƙarshen safar ne amma shi an ce ƙarshen safar ne saboda haka rana ta ƙarshe don haka nema yanzu haka an ce a can a mashadinsa mashad garin da ake ce ma mashad su suna nufin za su yi gagarumin bikin shahadansa ran asabar mai zuwa ne don haka ma yanzu akwai wanda suka kaka ma hanya suna tattaki zuwa mashad tun daga wani birni sabzawa wuri mai nisa daga daga kafin a kai mashad suna suna ta tafiya da kafa zuwa zuwa mashad din don su yi gagarumin taro ranar asabar a lissafin su rannan asabar rannan ne ƙarshen wata mu a wurinmu rannan zai zama talatin ne ko ɗaya amma a wajen su rannan ishirin da tara ne ma ko ya zama asabar ƙarshen watan kenan a wurinsu mu mai yiwa rannan ya zama ɗaya ga wata a wajenmu nan insha Allah saboda haka mu dai rannan za mu yi bikin ƙarshen safar kenan ta hanyar sanya tuta a lokaci guda muna nan dai tsakanin baina baina tsakanin murna da da jaje ko ba komi abubuwan da suka faru da sai da zahara a farkon rabiul awal suka faru bayan wafatin babanta ranar 28 ga watan safar to a farkon rabiul awal ne aka yi mata abubuwan da aka yi mata saboda aka lokaci ne shi ma na jaji insha Allah sai mu haɗu kenan gobe kenan sallallahu ala muhammadin wa ali tahir Allah ka gane da madan da ke karantawa ka shirya da musulun da ke cikin ba mai ba ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين